بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يزاك من درن الهمس ني درن أشن دعوك وطن سفر هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقى مكة مدينة na da shekara 1443 daidai wanda daidai da 29 ga watan tara. shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 432 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi albarka littafin imam muslim ibn hajjaj Allah ji kanshi da rahama taken karatun shi ne karatun haditi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki an samu karatun hadisan manzansa da amfana da su duniya da kiyama. kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarka Cirar Gaskiyar Auzaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani ya kafa don cimma manufofinsa na kira da da'awa da ke zuwa ga tafarkin salafus salih muna fatan Allah yi da nufi muna cikin babu auqatus salawatul khams a inda makon da ya gabata muka tsaya mana ban tattauna bayani akan matsala ta shida kamar da mai sharhi ya kawo Profesa Ali Adam Ethiobi game da matsalar lokacin sallah azhar mun gama da magana asuba muka zo magana lokacin azhar mun cewa azhar tana farawa ne idan rana ta yi zawali sannan mun bayani cewa ga yadda take zawali din a sauran lokuta daban-daban ina ganin ba sai mun maimaita ba wanda ke bukata zai iya duba abin nan to yaushe ne ƙarshen lokacin azhar shi ne mallin cewa amma akhir waqtiz zuhur lokacin lokacin sallar azhar fa huwa idha sara zillu shay'i mithla shi ne idan ino mutum ta zama ta yi daidai da tsawon shi idan tsawon shi mita goma ce ino shi ta kai mita goma to wannan shi ne ƙarshen lokacin sallar azhar amma sai ce gaira zillin zawali ladi ya kunu lagu inda zawali ba zai lissafa ba da inuwar da ta fita bayan zawali karan farko ba ta cikin awon da za a yi ina fatan fahimta mukaddara cewa da rana ta zawali an sami inci bakwai ko biyar haka misali ko shida ko goma a lokacin da komai ne kenan amma lokacin da rana take kewayewa ba ta biya tsakiyar sama ɗin inuwa kaga ba za ka ce ga iyaka ba ya samu mita talatin ma ashirin shi ne kuma inuwar zawali inda kun faci misali da aka yi makon da ya gabata kun gane to idan lokacin azar zai fita ne lokacin da bayan kafin da wannan zilin zawal ɗin inuwar da aka samu bayan zawali ɗin sai kuma ka auna ka ga cewa to daga wannan kuma lokacin inuwarka ta yi daidai da tsawonka to daga lokacin shi ne ƙarshen lokacin sallar azhar ina fata an fahimci wannan abin wala cewa za ka karja haza idan wannan ya fita da khallar waqatul asri lokacin la'asar ya shiga kenan shi kuma muttasilan bi haɗe da na mene na azhar wannan shine abin da malai kawo game da ƙarshen lokacin sallar mene azhar ina fatan fahimta Allah samu dace to ba za mu ci gaba da dogon tattauna da malai kawo akai ba sai mu kuma almas'alatu sabiya mas'ala ta bakwai fi ikhtilafi ahli ilmi fi awwali waqti salatil asr game da sabanin malamai akan wanne lokaci ne farkon lokacin sallar asar malaci qala al-imam ibn munzir rahimahullahu ta'ala al-imam ibn munzir Allah ya kanshi da rahama yake cewa ikhtalafu fi anna awwala waqti al-asr malamai sun sabani akan farkon lokacin sallar asar fa qala ta'ifatu wasu bangare suka ce awwal waqti al-asr idza sala dhillu idza sala sara zilluko kulli shay'in zara zillu kulli shay'in mithlahu shine idan inuwa komai ta zama ta daidai da tsawon sa to shine farkon lokacin la'asar kamar da gabata wa kadhalika qala malikun wa sufyanu thawri wannan shine abin da malik ya fada kuma shine abin da sufyanu thawri ya fada wa shafi da imamu shafi wa ahmad ahmad wa isaq da isaq wa abu thawri wannan shine fatawarsu malai cewa hujjatun fi zalika hadithu ibn abbas radiyallahu anhu hujjarsa akan haka shine hadisi abdullah dan abbas Allah kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala shi kuma daga manzon Allah tsira da mincin Allah sabata a gare shi annabi ya ce ummati a ammani jibrilu inda albayti marrataini malaika jibril ya min limanci a wajen ɗakin Allah karo biyu ina fatan fahimta mun ji a cikin baya cewa karan farko shi ne mai lokacin da ino mutum ta zama ta yi daidai da shi an fanci abin ko? to malice su makhtalafu ba da kasdi min qawla bi zahir hadis min abbas fa qala fi qatu minhu awwal waqt al asr idha sala dhillu kull shay mithlahu wa huwa akhir waqt al zuhri shine abin da gabata idan ino mutum ta zama ta yi daidai da tsawon sa bayan an fidda zillin zawali to wanda shine farkon lokacin sallar asar shine kuma ƙarshen san lokacin sallar azhar sai ce malam wai sallil akharu asar sai ce fa yace wa fallau anna rajulaini ama fi hada lokacin da aje an samu mutum biyu su miƙe a wannan lokacin fa yusalli wahid zuhra wannan sallar azhar wal akhar asar ɗaya kuma sallar asar kana musalliyaini salataini fi waqtihima zai zama sun sallar da a lokacin sallah din tunda kaga akwai mene ishtiraki kenan sanda wannan lokaci da zai kore ita wannan zai shiga ina fata an ƙara fahimta abin da yadda ya kamata to wannan shine farkon lokacin sallar la'asar ina fata an fahimci wani abu a sannan kuma to wanne ne lokacin ƙarshen lokacin sallar la'asar mun ji farkon malai ke cewa al-mas'alatu thamina mas'alatu takwas fi ikhtilafi al-ilmi fi annahu akhir waqti salati asr game da sabanin malamai wani lokacin karshen lokacin la'asar qala al-hafiz abu umar ibn al-barr numari abu umar yake cewa ikhtilafu fi akhir waqti al-asr malamai sun sabani game da lokacin la'asar wane ne karshen shi fa qala malik malik yake cewa akhir waqti al-asr an yakuna dhillu kulli shay'in mithlaihi karshen lokacin la'asar shine inuwa mutunta ninka shi in ji imam malik kenan ino mutum ta ninka shi to in wannan lokacin ya yi lokacin ta ya fita kenan a faton malik badal masalin ladi zalat alai shamsu bayan fa waccan zilin zawan da kake ji ana ta magana kenan ina fatan kun fahimta wa hadha mahmulun indana min qawlihi ala qatl ikhtiyar ibnu albar da wuri sai ce amma fa wannan ana maganar lokaci da yake muktari kenan karshen lokaci muktari kenan ba wai ƙarshen lokacin gaba ɗaya ba kenan sai ma ci malin cewa ma damati shamsu bai za a naƙiya amma in dai rana tana nan cikin haskenta tana cin tsabtata wannan yanayin bai shige ta ba faho katun muhtar da salatul asir har yanzu lokacin zaɓen lokaci na sallar asar wayan da sa'ir ulama haka yake a wajen malik haka yake kuma a wajen sauran malamai ina ba ta fahimci wannan abin malam ce to ka kenan abin da ke nufi ko da ta ninka kada in dai rana ba ta yi nan ba ba na nufin lokacin da asar ya fita ba kenan sai rana mai kenan lokacin muhtari to lokacin ne ya fita ibn abbar kuma sai kara wannan mu kara akan cewa a in dai rana tana nan da tsabtata har lokacin muhtari ne kun gane ma'ana ya kara akan maganar malamin sa malik malamin mazhabar shi malik shi malik yana tanin kaka shi kenan muktari ya fita a wani ganin ako tanin kaka in dai rana na na tsaye da hasken da nata ba ta yi fara yi lilo ba a yi lokacin muktarin sallar asar ne malik ya ce wa kada ajmal ulama ala annaman sallar asara malamai sun yi jima'i akan cewa duk mutum mai sallar asar wa shamsu bai za na ƙiya alharana tana cin hasken ta faratar lam ta da kul sufuratun lam ta da kul ha sufuratun ya zama ya lelo bai shiga cikinta ba faƙar sallaha fi wakati hal muhtar ya sallace ta a lokacin da yake zaɓaɓɓe wa fi zalika dalilun ala anna mara'atul mislaini indahum istihbabu malice to kaga a wannan yana cewa kula da inuwa ta ninka ka biyu wannan misabi ne ko amma ba akan shine iyakan lokaci din ba malin cewa qala thauri imam thauri yake cewa in sallaha wa lam tataghayyar shamsu in dai mutum ya salla asar rana bata canza ba faqad ajza'ahu lokata isa masa wa habu ilai an yusalliha idza kana zilluhu mithluhu amma yake cewa abin da yafi soyayya a gare ni inji sauri shine mutum in ino mutum ta ninka shi kawai ya ma zai salla ila an ya kuna mislaini in ma har zai tafi akan kato sai zai kai ta daga nan har zuwa ta ginin kashi so biyu din ina fata mun fahimci wani abu to malam yace wa qala shafi shafi yace awwal waqtu hafi sayfi idza jawaza dhillu kulli shay'in mithlahu bi shay'in ma kana wa amma akhiru asai idza hatta yujawiza dhillu kulli shay'in mithlai fi sayfi to gashi na malam da ci gaba tattaunawa a dunkulan magana dai ingantacce magana shine wannan ana maganar lokacin muftar ne amma lokacin da zai zama an yanke maka waziri lokacin ya fita it an yanke baka da ragowa shine fa da rana ta fadi mun karanta a baya annabi ke cewa duk wanda ya sallaci sallar asuba kafin rana ta fadi faqad adraka kafin rana ta fito faqad adraka subah ومن صلاها قبل أن أن تغرب الشمس كو to bakar adrakal asra wannan shine formula in dai ka samu kai sallah ko da rana ta yi gelo din nan to sai dai kai a lokacin da mene lokacin da ba shi aka so ba amma sallaka mene ta yi ba ko zama daidai ba da wanda mene sai da rana ta faɗi ta shi sallah sai da rana ta faɗi zub sai ta shi da asar amma kai Allah ta muke ka tana yelo din nan har ta fara sunkuyawa tana shigewa din nan kai maza kai kai alwala ka fara ko da raka ɗaya ka samu sauran rakoyin suka karasa a cikin bayan ta faɗi din annabi ya ce ka samu wannan la'asar din amma wanda sai da ta faɗa ya zubda minti ɗaya sai da ya tashi zai salar la'asar kun ji magana muka a baya ko ya yi malamai sun ce ba ta yi ba kun gane bambanci abin ko amma daga lokacin da raƙinuwa ka ta yi tsawonka bayan zillin zawali to lokacin musahabi kenan in kana yi kana har aka zo har sai da ta ninka ka biyu duk kana cin lokacin muktari idan mutum yi wannan lokacin in dai yana da uzuri ba a zarge shi ba to amma da ka ta fara shiga lelo to ka shiga lokacin makaruni cikin lokacin da mutane malami ba a so kai sallah ba ba a so ka kai lokacin ba kai sallah ba to amma da aka sallaka ta yi ka sarki nauyi da ke kanka ina fatan fahimta kullum mukan ce irin wannan ba yana ba da dama ba ne mu ce ƙin sallah ce to ai ka gama shi akwai dama da yawa kawai ka ƙin sallah ka ce sai karfe biyar da rabi ai yanzu ba sai karfe shida ma da saura ba dama ake baka wannan ba ana gama ka in ta kama ne misali kana tafiya a mota ba kana tsoron tsayawa a waje kai sallah yadda ake sace mutanen a sace ka ko amma ka san nan da minti goma sha biyar ka iso kaduna ko ka isa birnin ka jira ka je gari tukuna kai abin nan din ina fata fahimci wannan abu muka ce kuma abin da ya kamata mutane su amfani shi ne shiriyar manzan Allah da sabon manzan Allah shiriyar manzan Allah da ta salafin salih shin an samu haka kurin suna jinkirta sallah ba sa jinkirta sallah shi ne hadisin makaranta a baya urwa da mugira matsalar umar dan abdulaziz da matsalar mugira dan shuwa da makaranta a baya cewa sun jinkirta sallar asar wai sabai sun je sun masu raddi akan wani abu ai ba bisita a lokacin ta bane zai yi a hankalci a ce mu gira bai sallah ba sai lokacin da rana ta faɗi ko kuma umar ba zai duk gasa bai wata ba haka suke nufi ba lokacin ta na farko ya basi bane shine ya zama zargi a gare su da haka kai ba abin da ake so shine daga lokacin ta yayi ayi alhamdulillah duk masu yin sallar jami'a cikin musulmi mu dai arewacin najeriya za ga in dai a jami'a za ka yi sallah to a farko farkon lokaci ake sallah alhamdulillah allah taimake mu akan wannan abu da hudu ta za ga kusan ko ina an yi sallah ko kuma an fara to kaga ana yin sallah akan mene lokacin da mata da ɗaya ta yi za ga ko ina ana sallah har yan ɗariƙa ma sun fara su ma ina fatan fahimta to kaga ana yin lokacin sallah din yadda ya kamata in dai aje mutum ke sallah amma mai shi kadai ne kuma shi sani Allah shi kiyaye to malai ce almas'alatu tasi'a mas'ala ta tara ikhtilafi al-ilm fi waqti salati al-maghribi game da sabar malamai yaushe ne yaushe ne lokacin sallar magriba yaushe ne lokacin sallar magriba malai ce ilam أنا اختلفوا في المغرب هل هي هل لها وقت موسع كسائر الصلوات kana barku ma lace ka sani malamai sun sabani sallan magariba tana da interval kamar da sauran lokaci suke da shi misali ai kaga daga azhar tun daga lokacin da rana ta zawali har la'asar ta duk lokacin sallah ne haka la'asar tun daga rana ta ninka gadin har ta faɗi to ita ma magariba tana da lokacin ko ba ta da shi kun fahimci wannan tambayar ko malam ce fa zaba qaumi ila anna waqtaha wahidun wasu sun tafi akan ce lokacin ta kwara ɗaya ne daga cikin hadda mu yan malikiya ko ba haka ba an ce lokacin da aka yi kawai shine lokacin ta wa hadha huwa ashhar riwayat an malik wa shafi yace wannan shine riwayat da yawa a wajen imam malik da imam shafi cewa da kai sallar shikenan an gaba wa zaba qaumi ila anna waqtaha muwassa amma sun tafi cewa ita ma tana da interval tana da fadin lokaci wa huwa ma baina ghurubi shamsi ila ghurubi shafaq shine daga lokacin da rana ta fadi har shafaki ya bace duk lokacin magariba ne wa bi qala abu hanifa wa ahmad wanda ce magana abu hanifa kuma ita ce magana ahmad wa abu thawr wa dawud az-zahir da abu sau da abu dawud ta yi wa karawa ruwai hadar kaul an malik wa shafi har yau malik da shafi su ma an samu sun irin wannan magana din Allah samu dace to amma me yasa suka saba akan wannan magana sai wanda ce wa sabu tilafin fi zalika ma'aradu hadis ma imamatu jibril alayhi salatu wasallam fi zalika li hadis abdullah bin amr wa zalika anna fi hadis imamati jibril annahu sallal maghrib fil yawmaini fi waqtin wahidin shi ne saɓanin abin da ya faru haka inda gane malaman nan ba da sarai suke magana ba shi ne da annabi ya zo koyawa mala'ika ya koya manzan Allah sallah aikace da lokutan kaga da ya zo rana ta farko ya sallah magarba sanda mene rana ta faɗi rana ta biyu ma da ya zo sai sallah magarba mene lokacin da rana ta faɗi amma a zahar da yi da ya zo rana ta farko rana na zawali rana ta bifa sai da lokacin azhar ya zo ƙarshe sannan mala'ika zo ka gano cewa akwai wannan tintabar ɗin kenan haka al'asar yi mata ita ba haka magariba a haka isha haka asuba amma magariba fa sai zama a lokaci ɗaya da haka sun malis ke tatto tun da wannan to wannan shi ne lokacin ta kawai ina fatan fahimta to amma abin da ya fi da haka ina ga rashin kula da sauran hadisan ne in a aikace annabi ya mala'ika ya aikata ya koya manzan Allah wancan lokaci din amma a lafazance manzan Allah sallallahu ya faɗa cewa lokacin sallar magariba tun daga faɗuwar rana ne har shafa ya bace kaga an samu ƙari ne akan mene wancan aiki na mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam Allah samu dace to malam sai ke cewa wa fi hadith abdullah bin amr ya zo kuma hadith abdullah dan amr ke cewa qala ce wa waqtu salatul maghrib ma lam yajibi shafaq annabi yake ga wani cewa lokacin sallar magariba tun daga san da rana ta fadi matakar shafaqi bai bace wata lokacin magariba ne idan kaga wannan hadisi ya nuna cewa ita ma tana mene ta lokaci mai fadi kenan Allah samu dace famar raja hadisi imamata jibril ja'ala laha waqtan wahida don da dauki maganar wancan na sallah da mala'ika ya kowa manzan Allah sai ce to sallar magarba lokaci ɗaya ne wa marraja hadisi abdullahi bin abdullahi ja'ala laha waqatan muwassa wanda ya kalli kuma hadisi abdullahi dan amr sai ce to tana da lokaci mai yalwa wa hadithu ablayi akhrajahu muslim wannan hadisi muslim ya fitar da shi wa lam yukharriju shaykhani hadith wa lam yukharrij shaykhani hadith imam jibril da bukhari muslim su ba su watar da hadisin limancin jibril ba wa fi ma'ana hadith abla bin am hadith buraida al-aslami duk zamu ji mu ji wannan hadisi din قالوا حديث بريدة لأنه كان بمتي عند عند سؤال السائل له أوقات الصلاة وحديث بريتو gashin da haka ma lai kawo waɗannan matsaloli da waɗannan hadisai din amma in kun fanci abin da kyau shine ƙarin bayani aka samu akan wancan aiki da mala'ika jibril kuma hadisai ne aka samu ne ingantattu da akalla sahabi biyu zuwa uku wanda annabi ya ce masa lokacin magarba tun daga faɗuwar rana ne har sai shafaki ya ɓace tukuna da wana fata mafanci wani abin allah samu dace to jama'a an fanci abin koto shi shafaƙi menene shafaƙi shi ne wannan jan da ke rana in ta faɗi ke bari a gari idan rana ta faɗi ka kalli yamma za ga mene ja za ta yi wannan jawo ɗin yalo-yalo gaba ɗaya haka to in za ka ci gaba da ganin shi ko da kayan magarba kafa za ka ci gaba da ganin shi amma yana mintuna na karuwa shi kuma yana raguwa mintuna na karuwa shi yana raguwa idan wannan jan ya ɓace ta yi ka gaya da haske to ba wannan hasken ake magana ba shi za ka cewa a shafaƙul ahmar alamazin hadisin shafaƙin da yake ja amma wannan farin shi ma ana ce da shafaƙi amma ba shi ake magana ba domin shi wannan farwa lokacin yakan kai karfe tara ma kana iya ganin in ka karye madin sai ga da wannan hayewa akwai haske a yamma din to ba shi ake magana ba zuwa kuma ci abin ko da dai an ga babu wannan jan to lokacin magariba ya kare lokacin isha ta kwame ne ya fara daga wannan lokaci din yan wannan fatan fahimci wannan abin Allah samu dace to ita kuma lokacin isha bar mu dunkula magana daga wannan lokaci yake farawa amma lokacin ta yana ƙurewa ne ita kuma daga lokacin da dare ya raba biyu kawai idan dare ya raba biyu sai ka lissafa tun daga faɗuwar rana har fito alfijir awa nawa ne sai ka raba biyu kawai to tsakiyar rabin shi ne lokacin sallar isha kawai ƙarshen lokacin tsakiyar lokacin ba shi ne na nufin haka misali a ce a dare karfe muna sha biyu ne tsakiyar dare to sha biyu na yi lokacin ka ya kone kenan karfe ɗaya ba lokacin isha ba ne ballantana karfe biyu ko karfe karfe hudu wanda ita ce ingantacce magana wanda suke cewa kowace sallah tana da alaƙa da junanta malamai sun tambaye su ita kuma sallah asuba wanda lokaci ne ita ma za a ta yi lokacin ta ne har sai azhar ta yi ina fatan kun fahimta yawwa to amma dai haka annabi ya faɗa cewa lokacin sallar isha shine wanne shine lokacin da rana ko ko lokacin da dare ya raba har wata ran kamar da bukhari to manzon Allah jinkirta sallah din har sai da dare ya fito masu yake cewa to wannan fa shine asal lokacin da ya kamata a sallar isha to amma saboda kunci yasa muke tinyinta tun a farkon lokaci amma na da za a samu a sallar magariba isha karfe 10 dare to da shi ne lokacin da fa dacewa da ita har annabi ke cewa duk duniya ba wasu jama'a da suke sallah irin wannan lokacin ba ku ba to annabi ya so mana yin sallar isha ta kai karfe goma sha ɗaya to amma yanzu wani karfe goma shi diyar da aka yi kawai ya tafi duniya bacci ne ko ba haka ba wani bai iya karfe goma bai bacci ba wani bai kai karfe tara shi ma manzon Allah sai sauƙaƙa ma wannan mutumi din cewa abin nan to lokacin da yake mustahabbi na yin sallar isha shi ne wancan lokaci ɗin amma kaga saboda rashin fahimtarmu za ga mutane zurbabin sallar isha ɗin ake ba maganar wai a jira mene ba lokaci dare ɗan jama ba tukuna a rububi ake kawai lokacin nata ma bai ba sai a jawo shi da ƙarfin tsiya a zuwa ce shi kenan lokacin yayi a yi sallah haka kuma allah kyauta ina fata yin wasu fahimci wani abin daga misali muka yi game da lokacin sallar asuba azhar la'asar magariba isha in akwai abin da wani bai fahimta ba kafin wuce to ya tambaya sai mu dora akai insha Allah kowa ya gane kenan eh ita sallar asuba in mun tattauna ta ko ita da an ce alfijir ya fito ko to lokacin ta yi kenan kuma abin da ya fi shi ne a gaggauta yi sallar asuba saboda annabi mataki biyu na sallar asuba ya ringa ta taglis da galas ya yi ta kuma ne da isfirari to watan da isfirari din daga basi aka ce ya koma taglis yake mai taglis din shine da duhun dare kun gane to cewa fa da duhun dare ba yana nufin aita a cikin dare ba kafin alfijir yake to ba ba haka ake nufi ba kamar da aka samu waɗansu masallatan suna kwatanta haka ɗin mun tsarutar akan wannan karatun ba za ga in aka ce alfijir an fara sallar masallacin da za ka da liman da mamu da ladan duk ka fito da su ba sai kwatanta maka alfijir ɗin a lokacin ba kaga akwai matsala to annabi malamai suka ce sai haka su abu halifa sai ce shi lokacin asuba shine isfirari din tsarar ce asfiru bis subhi da haka su a mazhabin hanafiya sai rana ta yi gari ya shar sannan suke fara sallar asuba amma maramai suka ce kamar shafi da suka ce a abinda ake nufi da annabi ce asfiru bis subhi din nan shine ku fara sallah da galis ku tabbatar da alfajir da ke to ai za ga duhu dan fito shi duhu to sai ku fara sallah a lokacin sai a ja dogayen ayoyi dogayen surori ta yadda za ku sallame sallah gari ya shar haka shi ne mana kun fara ta da galas kun sallame ta da mene isfirali kun gane an fara da duhun daren an sallame da mene hasken gari wannan kuma shi da abu ya kamata shi sa aka rubuta annabi ya kankanta aya 160 a sallah asuba kuma cewa abu za ka samu salafin suna karatu ka ɗauki sifatar salatin nabi za ka samu zai kanta maka a cikin sallar asuba mene a kanta maka sautin yusuf da sautin hajji to ka ku aka mu a gama dingirin ya hasken ko ba haka ba wani ya kanta maka sautin arafi za ka ku dole riga zai haske ana yin haka to in kana so kai wannan abin da a ce duk mutane suna da fahimta ingantaccen ƙur'ani da game da addini yadda kamata dan limamin ku ya ja ba ku damu ba wata ran sai a raya suna dan wata ajiya ta doguwa a sallame da mene da gari ya haske din ko kaga wannan limamin ba zai samu gosu ma mago ba kenan ko ba haka ba kuma abin takeici sai an sai an guna guni akan shi in baka sa wani mai zage shi to duk dalilin rashin fahimtar addini ke haifar da wannan matsalar amma ba haka ba in ya ka yayi koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da kalmomin manzon Allah kai za ka zakanta mutane sautin Yusuf tun farko alul lamra eh kace sai ka ƙara shi ka sauke ta gaba daya ha ai wala duk dadin qira'aka wala wani sai ya ce baka ma iya ba ko kuma ce an zo ana mana riya ana mana anyiya ka je can kai mu da kai kadai ba surutun da ba ka ji ba ina fatan banda tsakanin da Allah shine sunna amma jahilta addini ya haifar da haka sannan ya halasta kuma akan tagajerun sura hakkul falaki da nasa ana karantawa duk ya zo a sunna a sallar asuban ma fa kuma da galas din kun fahimta wanzu Allah kan fara ta wani lokacin gari shar shine aka ce annabi yakan fara sallar asuba baya sallamewa sai lokacin da duk wanda ke zaune a masallacin kowa zai gane kowa ishara ga mene masallatan babu yace wal bitu bazalati fiya masabi ba fitilu a ciki duhu ake shiga kawai sai dai ka ji goga jikin dan uwanka ko daidaita saboda mene galas tunda duhu ne amma na gini ne to dan alfijir yake to yanzu mun tada sallah wannan ba zai haska mana aiki ba to amma san da za a sallame kuma kuna cikin ginin amma kowa ya kalli kowa saboda hasken zaka gane kowa yana annabi yana yin tsarki tsawo har gari ya waye kenan to lokacin kuma da Allah kan sallame din daidai lokacin mutane da dan saurin jijjifi din ta yadda ma mata ma mace ta wuce ba za a gace ba za a ce wance wance ce Zainabu ce ko Aisha ko Dije ko wace ce ba saboda mene galas wanda da an sallame da isfirari ne in dai ka san ta za ka gane ta dama ko da rana in baka san mace ba baka gane ta ba ko ko da rana ne amma ran wadda ka sani a cikin duhu za ta wuce baka gane ta ba saboda an sallame sallar da mene da wuri an sallame da ko mene galas to amza Allah duk yana wayana abuwa din to kaga fahimtar addini tsakanin liman da mamu duk su ne za su wani abu su tafi normal amma rashin fahimtar su yasa kowanne mutane na mai arhas suke so kawai ka zo kai sallah qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad kullahu allahu akbar shi dai ba sai a ce shi dai ba ya tsanantawa wallahi shi ba ruwan shi ina fata kun fahimta amma fa sun manta ya bar masu wata sunna ta manzon Allah me yau ba su santa ba shi sa karantawa ana buƙatar karatu har kullum fa jama'a saboda wani abin da kai kake jin zuwa bai taba jin wannan karatun ba da ka yake hukuntawa idan imani ya motso shi sai so ne mai ja dogon sura idan kuma yana da abin yi sai so ko ya dai a yake dai kawai abin nan zai zama bi hawa da san zuwa zuciya shi ake gudanar da al'amura nan Allah sa fahimta na mu ci gaba to mu koma kan matanin hadisi ما مسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي بن الأزدي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط الثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس مسلم يتي حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري عبيد الله بن معاذ الأنبري يا بام حديثي قال حدثنا أبي بابانا معاذ ابن معاذ الأنبري يا بان حديثي قال حدثنا شعبة يتي شعبة بن حجاج يا بام حديثي an qatada malan qatada ibn da'ama as-saddusi ya ba mu hadisi an abi ayyuba abi ayyuba shi kuma ya ba mu hadisi waye abi abi ayyuba sai ce wasmuhu yahya ibn malik sunan shi shine yahya dan malik al-azdi ba azdi ba azdi sunan kabila ce a mene a cikin quraishawa ta a cikin cikin kabilun larabawa wani dogon tarihi ne wa yuqalu ana ce shi almaragi a ce da shi abu ayyuba al-azdi wa lokaci ce ayyuba ayyuba mene almaragi wal maragu hayyu min al-azdi to su kuma marag din wani me za a ce kabila ce daga cikin kabila azdin kuma dai kun gane wato ita azbanu azshinu a kamar babban kabila ce to a ciki akwai kuma mene wata kabila me misali za mu yi a ce hausawa ko a hausawa kuma sai a ce mene baka tsini ko ko ko akwai nisba da tauce haka kuma ko to su galiba suna dangantuwa da da family a gida wani ya fice haka to amma dai wannan ga shirin misali da kwakwasa a gane an ce wani bahaushe ne sai a ce bazazzagi ne bazazzagi ne ko ba kano ne ko ba kabe ko ba kaza to shine akan ce da shi al'azdi wa yuqalu almaragi ana ce almaragi sai aka ce hayyun kaka fasara yayayyu hayyun suna da mene qabilatun kun fahimta ai qabilatun min al-azdi daga cin asalin waccan babban kabila din in ka ce qurayshawa ba kuma sai ka ce banu hashim da ce hashimi a ce fulanun qurashiyun sai a ce kuma mene hashimiyun to kasance shi hashimi bai tunkuda qurashi ba qurashi bai tunkuda wannan ba kafin ina fatan mutane fanci abin mamur kawo ka gane ba to masha Allah sai ce an abdullahi bin amr ga abla dan amr dan as radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace waqtul zuhri lokacin sallar azhar tun daga rana ta zawali malam ya hadurul asr matakan lokacin la'asar bai zo ba duk lokacin ta ne waqtul asr lokacin la'asar malan tasfarra shamsu matakar rana ba ta yalo yalo ba shi sa kun ga sanda ta yalo din wasu ka ce shi ne karshen lokacinta to amma da sun hada da wancan hadisin kuma sai su fitar masa abin daidai shi sa daga cikin matsalar abin da yake haifa a kuskura fahimtar hadisin manzon Allah shine sai ka riki nassi guda ɗaya sai ka gini gaba ɗaya akai da za ka haɗo sauran hadisan da ke da alaƙa da shi sai ka samu kyakkyawar fahimta shi da abin da malamin suka ce jam'u a hadisin babu idan kana so ka hadisin manzon Allah kyakkyawar fahimta matsala kaza positive da negative to duk sai ka haɗo dukkan wanda suka ce positive sai ka ɗebo su dole ka ce negative sai ka ɗebo su sai ka sa su a faifai a gaba kana jejjera su to da haka za ka zama kyakkyawar fahimta amma ka ɗauki ɓangare guda ɗaya to za ka wani je wani kuma zai wani waje shi sa ba za a fahimci abin da ya kamata ba yanzu suka ce lokacin sallah asa shine da yalan nan ya fashi gata shikenan ta fita wannan shine madogaran su ina fatan fahimta to amma kar su manta kuma da sai manzon Allah ya zo ya sake bayan cewa wanda ya mene ya riska sallar asar rana bata faɗi ba to ya riska sallar asar to kaga sai ce to waɗannan magana hadisan magana manzon Allah ba ci karo da juna ba sai a mene jam'u a hadis bab ya za a haɗa su ake zuga bada sai ce wannan ana nufin lokacin muktari ake magana da rana ta yi isfirai ta lokacin muktari ya wuce amma wancan lokaci na jawaz ko na wujub to shi ne zuwa rana ta faɗi jama'a na fatan kuma ci abin Allah samu dace annabi yake cewa waqatul lagribi malam yasqutu thawrul shafaq lokacin sallar maga kuma shine matakar wannan shafaƙin jan shafaƙi ɗin bai riga ɓace ba sauru shafaƙ shine wannan ja shine humratun shafaƙ matakan jan shafaƙin bai ɓace ba waqatul isha'i lokacin sallar isha kuma ila nisfil layli zuwa rabin dare shine lokacin ta na ƙarshe waqatul fajr lokacin sallar asuba kuma malam taqulu ishamsu matakan rana bata fito ba to duk lokacin sallar asuba ne idan mutum ya samu sallah a cikin lokaci insha Allah ta'ala an bace hadisin ko مسلم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي كثير كلاهما عن شوبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شوبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين مسلم حدثنا زهير بن حرب مال زهير بن حرب يا بام حديثي قال حدثنا أبو عامر العقدي مال أبو عامر العقدي يا بام حديثي مال سننش عبد الملك ابن عمرو القيسي البصري shi kuma yace qal hawwala sanad muslim ya sake zuwa wata makaranta shi ne ma'ana hawwala sanad ya canza isnadi yace wa haddathana abubakar ibn abi shayba malam abubakar ibn abi shayba ba mu hadisi qala haddathana ibn abi kathir yace malam ya dan abu kathir ya ba mu hadisi kilahuma an shuba su bin duka sun samu hadisin daga wane shuba bi hadal isnad da wancan isnadi wanda muka gabatar yanzu na hadisi abdullah dan amr wa alaikum salam ya ibn abi ne haka ne bukair ne sabaku lisani ne ya haya ibn abi bukair ne kun fahimta yawa bi isbihad da wancan isnar gabata wa fi hadithihima a cikin hadisin su biyun ya rafin da shu'ba da abu amir al-akadi din qala shu'ba sai shu'ba yake cewa rafa'ahu marratan wa lokacin yana danganta hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kun fahimta ai tsakanin hadisin wancan wane kenan ya habir bukairi kenan da Abu Amir al-Akadi ko daga Shuba wa yake kuma Shuba yake cewa wa lokacin yana danganta hadisin zuwa ga manzon Allah wa lam yarfa'ahu marratayn karo biyu kuma dai kantar da mu hadisin bai daga hadisin ya danganta zuwa ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama jama'a na fatan kun fahimci abin don haka yana da ruwayar hadisin hanya guda biyu wa lokacin ya danganta kai tsaye ga manzan Allah wa lokacin ya kawo shi hadisi ya kawo shi mursali to dan bai kawo shi mursali dan bai rafa shi ba inda an samu ittisali a wajen to wannan irsal nashi ba zai cutar da hadisin ba dan yan shi a wannan wajen insha Allah ta'ala مالك قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن أبلا بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يجب الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان malaci haddasana ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi ahmad dan ibrahim ad-dawraqi ya ba mu hadisi qala haddasana abdus samad yace abdus samad ya ba mu hadisi qala haddasana hammam yace hammam ya ba mu hadisi قال حدثنا قتادة يتي قتادة بام حديثي عن أبي أيوب لك أبو أيوب عن عبد الله بن عمرو لك عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زان الله تعالى من شاء الله ثبت أغريش ياتي وقت الظهر لوكة صلى الظهر إذا زالت الشمس شير إذا رانا تاي زوالي وكان ذل الرجل كدوله haka abin zai ta tafiya har zuwa lokacin da inuwa mutum za ta kai daidai tsawonsa malam ya hadurul asir matuƙar la'asar ba ta iso ba ba a fara la'asar ba to lokacin azar ne waƙatul asiri shi kuma lokacin la'asar tun daga nan malam tasfarar shamsu har zuwa lokacin da rana ba ta fara yin lilo ba waƙatul salatul magaribi lokacin magarba kuma malam mai gibi shafaƙu matuƙar shafaƙi bai ɓace ba daga lokacin da rana ta fare waƙatul salatul isha idza nisfin laili lokacin isha kuma shine zuwa rabin dare al-ausat na tsakiya rabin dare na tsakiya ina fatan fanci karatun me yake nufi rabin dare na tsakiya in ka kasa shi gida uku ko to kaji kashi ɗaya na kashi ɗaya ba saura kashi ɗaya ba to rabin kashin ake magana ina fatan fanci wani abin sai malai sai annabi ke cewa fa waqt salati subhi kuma lokacin sallar asuba min tulu'il fajr tun daga lokacin da rana ta fito malam ta dulu shamsu matakar rana bata bullo bata fito tun daga alfijir ya fito matakar lokacin rana bata fito ba fa idza tala'ati shamsu annabi ce idan rana ta bullo fa amsik an salati ka kame daga barin sallah fa inna tatlu bayna qarnay shaytan domin rana tana fullowa ne tsakankanin ƙahunhunan shaidan da haka ba kyau yin sallah a wani lokaci din jama'an fahimta ko malam muslim ya sake cewa qala wa haddathani ahmad bin yusuf al-azdi qala haddathana umar ibn abdullah ibn razin qala haddathana ibrahim yani ibn tahmana an al-hajjaj wa huwa ibn hajjaj an qatada an abi ayyuba an abdullah bin amr bin asim أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم تطل قرن الشيطان ما لم يطل قرن الشيطان الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بدن السماء ما لم يحضر العصر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل مسلم يتي حدثني أحمد بن يوسف الأزدي أحمد بن يوسف الأزدي يبام حديثي قال حدثنا عمرو ابن عبد الله ابن رزين عمر بن عبد الله بن رزين يبام حديثي قال حدثنا إبراهيم يعني بن رحمانا إبراهيم بن رحمان يبام حديثي anil hajjaj daga hajjaj ya ce wa ibn hajjaj kuma dan hajjaj amma ba hajjaj yusuf wancan mai kashe mutane ba an katara daga katada an abi ayyuba daga abu ayyuba an abdullah bin amr bin as daga abdullah dan amr dan as anna annahu qala ya ce so ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an waqtu salawati an tambayi manzon Allah ga wani lokutan salloli fa qala yace waqtul waqtu salatul fajr lokacin sallar asuba malam ya tsaro karnin shaidanun awalu matakar kahon shaidan na farko bai bullo ba wancan lokacin na muku magana ko za kalli rana sama da kasance ba a ziranta za kalle ta ba inda ya fara kullowa sai annabi abbara shi da mene shi ne kahon shaidan na farko ƙarshen bindin na ƙarshen da za ta bullo gaba ɗaya shi ne na farko to duka suna da implication idan na farko ya fara kullowa da asuba kenan na saman kenan to kaga wannan sai zama mai kenan ya haramta ayi sallar nafila a lokacin ina fatan kun fahimta wannan abu in farilla ce ina fatan fahimta ba kai ba asuba ne ma ka kai asarar lokacinka to sanda za ta faɗi kuma wanda ya fito a baya yanzu ne zama na ƙarshe kenan ko ba haka ba to shi ma lokacin da shi ne ƙarin shaidan na na biyu kenan ina fatan fahimta shi ma lokacin kana bari ya wuce lokacin sallah ya fita bari ku shi ne ke cewa waqtu salatul fajr ma lam yadlu qarnu shaytanul awwal lokacin sallar asuba shine matakan lokacin da kawai shedan na farko bai fito ba waqt salatu zuri idza zalati shamsu lokacin azhar kuma shine idan rana ta yi zawali an batani sama daga tsakiyar sama shine batan yana nufin wasadis sama kenan malam ya hadurul asr matakan la'asar bata yi ba wa waqt salatul asr lokacin la'asar kuma malam tasfarra shamsu tun daga wani lokacin har zuwa lokacin da rana ba ta yelo ba idan ta yelo lokacin mutali ya fita wais kudu karnu hal awwal matuƙa kuma ƙahonta na farko bai faɗi ba wannan ita rana kenan ina fatan fahimci wani abin sai ce waƙatu haka ne ko kun fahimta wancan da ya fito a lokacin asuba shine da na farkon ko ba haka ba in za a faɗi kuma ne shine da na ƙarshe din kun gane abu shine yanzu wannan da ya fito dauka ga tan taliku wannan wannan goshin nata na farko shine tsaro ha awal ko ba haka ba to fitowar shi yana mene yana sanar a sallar asuba to dan za a rana ta fado kuma ba shi ne a ƙarshe ba to shi kuma yana faduwa shi kuma ke da faduwa shi ke biyo mene lasar ta fita kagan shine malam yasqudu qarnu hal awwalu a wanda yake na ƙarshen fitowa ɗin shi ne fara faɗuwa yanzu ai ba gane ba yanzu ɗauki wannan abin maɗauka ita ce rana maɗauka wannan shi ne ƙarnar awal shi ne fara ƙullo kai wanda ya hana min sallar na fulfuli yanzu kenan ko eh to gashi ta fito za ta faɗi idan ya to zai faɗi ka fahimta wani zai fara faɗuwa eh wanda ya fara fito zai fara faduwa? eh haka yake ma haka za mu tsammana ko to amma abinda annabi abban rashi an wajen shine mene shi wannan shine kuma na farkon haka ne kuwa shi ne yanzu wannan shi ne farkonta kenan wannan ba mu da tantama a kan mene a kan asuba wajen fito asuba ko wajen faɗuwata ne ake da mene yanzu wannan shi ne ƙarnu ha'awar ko wani ƙarni shi ne ƙarnu ha'awar wancan ɗin shi ne ƙarnu to bar mu gani ina zuwa bar mu gama katari sai mu ji mai malai ke faɗa a kan shi malai shawqatu salatul maghribi mala idza gabat gabat gabat shamsu ko lokacin sallar waqtu salatul maghribi shine idan rana ta fadi ta boye malam yaskudu shafaqu mataka shafaqi bai bace ba waqtu salatul isha lokacin isa isha kuma ila nisfi layli zuwa shine ruwa rabin dare wannan shine lokacin nata insha Allah ta'ala Allah samu dace to kun ga annan malam professor al-adam ya ce cewa ƙarnu shamsil awwalu sai ya ce ai ɗarfo hal al'a'ala wato gefanta mafi ɗaukaka kawai yanzu kaga me yake nufi kenan kawai gefe mafi ɗaukaka kawai shi ne yake abbara shi a mene awwal to yanzu a wanda ta faɗi wanda ce wanne ne waje mafi ɗaukaka kenan an kalla wancan saman kawai to shine fasara shi da wannan wajen kuma bai cewa huwa awwalu ma yabdu min ha fi tului shine a farko am zai bullo lokacin fitowar ta wa awwalu ma yasqutu min ha fil ghurubi shine farkon zai fadi lokacin fadi zai fara faduwa Allah sa mu dace to malai ke cewa qala haddathana ibn abi kathirin qala haddathana ibn hayako التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يسقى العلم براحة الجسم بخاري كاوان حديث أي مسلم حدثنا ابن يحيى التميمي ما لن يحيى لن يحيى التميمي يبام حديثي قال يجي أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عبد الله بن يحيى أبي كثير يبام حديثي قال سمعت أبي نجي يجب أبانا يقول نجي ولا يسقى العلم براحة الجسد جسمي ba a samun ilimi da sanyin jiki shi la yutqa wal ilmu bi rahatil jismi ba a samun ilimi da sanyin jiki to wancan kafin na zamu koma kan wancan magana har ina da temptation akan wannan magana karu-karu din nan an zo karatu next zamu yi magana shi insha Allah ta'ala kun fahimta wannan hadisi kuma da malai ya kawo a nan wajen shin wannan mai alaka shi da wannan babun hadisi muna magana lokutan sallah kuma la yusda'u al-ilmu bi rahatil jismi ba a samu ilimi da sanyin jiki to mai alaka shi da babun ina fata mun fahimta yawa malai jibo to waljib ya ce sai an tashi an dudduba lokacin dai sallah sannan shine abin da ake nufi shi sa malai kawo shi anan ko to sai wa kuma na farko kan gane ba hadisi bane shi la yusdawul ilm bi rahatil jismi magana ce ta yaha ibn abi kathir ɗaya daga cikin magabata yake wani karin magana cewa ba fa a samun ilimi da sanyin jiki kun fahimta sai kayi kana yi an fahimta sai kayi da gaske sannan za ka samu ilimi to bari mu ji abin da malamai suke shari akan wannan abin malai ke cewa nan da yake cewa lasar jismi din nan sai ce wa qawlu bi rahatil jismi muta'alliqun bi malasiqihu wa dan ma yake cewa inna ma yujadu yace wal ma'ana ma'anar wannan maganar أن العلم لا يوجد براحة بالراحة والدعاء ilimi ba a samun shi ta hanyar hutu cin bulis ba a samun shi da mene addu'a mutum da zama mara ko in kula ba a samun ilimi haka yanzu kai tsakanin da Allah ka taso daga anko ku ka zo a kaga wanda jikinka ka wahala ko da a mashin zaka ko da a mota ka to kuwa wani act dole kai wani motsi kai wani aiki tukura to samun ilimin haka kurin ka tara shi bai yiwa sai kai aiki ne shi da abin da malaka cewa ba a samun shi da mene da sanyin jiki dole sai an mene an yi kwazo sai ce wa inna ma yujadu bi it'abil jismi ana samun ilimi ta hanyar wahalar da jikin shine sai ka tashi kai struggling sannan ka samu ina jin su yan kasuwa sun san cewa ba a samun kuɗi sai mutum yayi da gaske ko yawa aboko ma mun yaki mutane sun yi da wannan abun ba a cin jarawa sai mutum ya da gaske in dai ba yanzu ake da medical centers ba ko ba haka ba kana bacci ma kana za a rubuta maka a kawo maka kaci wannan to wannan duk zamani ya kawo wani abun Allah shi kuma abun ba mai kyau ba to sai ce sai an wahal da jiki wa rahaqan naf sai an wahal da rai shi ma kama qala qailu kama wani da mawaki ke cewa tarumul izza summa tanamu laylan ya gusul baru man ɗalabar al'ali sai ce fa marramal ula wa marramal ulwa bi gairi kaddin a za al'umar fi ɗalabin mahali wannan bankin na san kowa shafa ce shi a cikin ta'alimin wata alimi ko ya shi tarumul izza ya kai bawan Allah kana son ɗaukaka da buwaya kana son ka zama wani abu sun mata namu laila sannan dare kuma ya fara kuma kai bacci sai an kira a salar sannan ka tashi kuma a haka kana son mene kana son izza sai ce ba a haka ke abin ya ce ya gusul bahara matsalaban la'ali don da ke son gold ai sai ya nutso cikin teku can can can ƙasa ya nutsa ta kuna ko sannan ya samu ko to haka ilimin kana so sai kai nutso ka wahala sai ka ci kwakwa sannan ka samu amma ba a samu abin da kake tsammani sai ce fa marramal ulwa bi gairi kadin don da ke son ɗaukaka da buwaya da izza haka kurin ba ta da wata wahala ba a za al'umar fi ɗalibin mahali zai lalata rashi gaba ɗaya cikin neman abin da ba za a samu ba kawai kana son ilimi ka zama kai ne shakwa da kai ne wa da kai ne rana ɗaya kake so a maka a maka addu'a ran za ka zama malami ko kuma kawai ka wahala ba ba za ka kashe kuɗi ba ba za a maka wulaƙanci ba malam ba zai maka hantara ba ya ce maka stupid idiot get out ko ba haka ba ayin ba zai yi ba a ce za ka kashe rayuka ne baka samu abu da kake nema ba kun fahimta Allah abin ta kai ci shi ne a ilimin boko duk mai da wani abubuwa ɗin amma ilimin addini duk malamin da suke ɗaliban shi tsawa to gobe zai ji shi ana cewa yana cin mutuncin mutane amma din zuwa majalisin shi ina fatan fahimta ba wani ɗalibi da zai zo kwashe maka dare zai na karatu zai ga mutum kaushi na ɗan fifi kaushi kenan wani aka ajiye littafin sai an dawo biya mata mai da aka ajiye abin ya malin suna gama da cewa ba fa a samun ilimin nan fa sai mutum ya da gaske wa qala akharun wani kuma yake fada fil bahr kame yake cewa al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayl harbun lil makan al ali shi ilimi wato abu ne mai guduwa ga mutumin ga saurayin da yake mai jiji da kai da isa duk wanda ya zama yana ji shi wani abu ne to ilimi hannun riga suke da shi ya ce kasaila harbin lil makani alkamai da ruwa yana gujewa wajen da yake mene wajen da yake da maɗaukaki kalwa in waje ɗaukaka ne ranar garoto maza maza ke bar wajen ba sa baya zama a wajen to haka ilimi ba zai zauna wajen ɗaliban da yake da jiji da kai da isa ba ina fatan fahimta wallahi a cikin duniyar ilimin addini muna ganin abubuwan ban mamaki a rayuwa yanzu ɗalibin da ke koyon kato yana ganin kamar alfarma yake wanda yake koya a wajen shi haka ake a cikin rayuwa addini yanzu habbokon mata kai ga abin lalacewa tamu ta yan afirka ya kai ga irin wannan abin shi ba musamman a ce mutum yana ɗauna abin hannunsa allah kyauta mun yi lokacin da muka yi daura muka yi ni na masu lacca game da ladaban neman ilimi da muka karanto wasu ƙa'idoji wanda bakar abdullahi abu zai da kacin hilatul ɗalibin ilimi malam ya alkori da ya tashi da aliki ya ce to malam waɗannan abubuwan da kake karanta na ƙa'idojin ladiban ɗalibi ladiban malami ladiban ɗalibi da ɗalibi ɗan uwansa ladiban ɗalibi da majalisun karatu ya ce in dai wannan za a to za a daina sai dai a daina karatu gaba ɗaya in dai za a ce sai an bi waɗannan ƙa'idojin to sai dai a daina gaba ɗaya saboda abin ya kusa ma zero to kuma kaga zai wahala a samu albarka abin shi sa mutum sai shekara ashirin yana bai san me yake yi ba ba wa karatun ne ba mai ba ana mai karatun amma ba zai ji albarkar ba Allah shi kyauta kuma ne wannan yana shi mana cewa na farko a janin ilimi sai ka cire kai wane ne wa qala wani kuma yake cewa turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda dunna shad min min ibn nahli wanda ke cewa turidina idrakal ma'ali kina son ke baiwa Allah ki samu daukaka ki samu izza rahisatan arha haka kurin kana ka sami ilimi arha sai yace wala budda duna shadi yace ba makawa kafin ka sha zuma min ibir nali sai zuma ta harbe ka kun ba harkowa ka ba sai mutum sai zuma ta dana mai sannan ya samu zuma to haka ilimi da kake gani sai ka wahala wallahi sannan zaka shafe shi ina fatan fahimta ba ma ki wani jimala cewa kala haddasa na fulani abin ya ta bashi sha'awa sanda muke zuwa koyon wannan katin wajen malam albani galiban a ƙasa muke tafiya daga nan muciya daga nan tudun wada a ƙasa ba mu da keken lokacin kudin motar ma naira ɗaya ne daga nan zuwa mene bus stop na gidan iya sannan mu taka daga gidan iya zuwa ina zuwa muciya can yan awaki a je a karatun haka a ce mu je da safe kuma za mu iya zuwa mama ne ce a ce bayan ko ce ba za a karatun ba ko ma yarfe mu da faɗa gaba da ana yi ina fatan fahimta in wani cikinmu ya ba shi haushi kuma zuwa ya tabada amma ba wanda ya fasa haka ake daura da ruwa da iska a sa markatun da safi a sa da daddare a sa da asassuba duk ba lokacin da malam bai sa mana karatu ba cikin kuna yan makanta ne sun san da wannan abun haka aka rinka yi wasu kuma ba sa nan ba sun san da aka yi wani abuwan ba lokacin waɗanda suke ganin muna tashi mu je can ganin wahala suke mana karatu a ce sai an je hammuciya ga karatu na a tudun wada gashi a waje kaza ga abu kaza da abin nan wallahi wani ya baka labarin kwakwar da ya ci ta karatu da da orsa da yake fama da ita sakamakon wancan karatun har yanzu tana tana kakarar shi za ka yi mamaki ina fatan fahimta da kasada da hana cikin shi ci idan ya sai littafi amma mutane yanzu kawai suna mene ya rumunar izza ko kwa ma'ali rahisatan a ra'ake suna samu abin yanzu ma musamman yanzu Allah ya sauƙaƙe mana abubuwa ba gashi na mala ilmu ma ga sanan ko ina ada ina zaka samu wani abubuwa din da haka ba haka nan ake so ba akwai wanda ya taba samu na wai malam ku sa mana karatu wanda a shekara ɗaya mutum zai san ya gama wallahi ba kazafi nake masu ba a shekara ɗaya ke so irin wannan kala haddasana da takali da wannan ake kake a shekara ɗaya iya to abin da aka tambaya sai kamata ce maka tambaya da kamata farko mala a shekara nawa ka yi wannan karatun koko yau to shi ma sai ɗabi wannan shekarun ko to amma kawai shi yanzu so ke a shekara ɗaya ka zo ka tasa shi kai mai wannan abin karatun bukhari da muke Allah kaɗai sau da suka biyo ni individual in sa masa karatun su ba su iya haƙuri matsakura da ake yanzu ana tsakura ana tafiya ba su suna so a zo a yi masu wato bluetooth ko kuma abin nan in prior ko ba haka ba yadda kawai za a yi transmitting ne kawai shuu kawai shige shi ma sai zama activated kawai shi ma sai ji shi ya fara kala haddasa na fulaikum kai mutane suke kallon abin wallahi malam aka sai kallon abin kawai rahisatan abin da arha na ce malam to ka zo me haka ka zo a ringa yi da kai ana riba ai to malam ka san wallahi lokacin ne wane ne wane ne wa ina aka shiga aka fita to kuma ka samu zai baka haushi in ma ka ba mutum lokacin sai ga kai kai ne baka lokaci kai ne ma ashe baka san kima lokaci sai ka zauna ka jira shi ma bai zo ba ka zauna ka ba shi ka daure ka haƙura to zo mu yi din tunda ka matsa to sai kai ta jira shi bai zo ba in ya zo sai ce maka wallahi tallahi wasu kudin shi ne zai ji kaji ko zai ji an so wasu kudin shi ne shine kaza kaza kai ne ashe baka san kima abin da kake ba haka ɗaliban hannu suna suke a halin da ake ciki din nan ai ba shekara ɗaya ba mala kai ma aka ce zaka samu ilimi irin albani a shekara ɗaya ai kamar ka tambayi kanka in dai ba annabi ne ke dare mai tafa kirjin kan dai abu hurera ina ba to ko shi abu hurera sai dai sha wuya ya zauna da kaya kala ɗaya ya zauna da yunwa ya ci kwakwa har su ma yake saboda yunwa yana koyon karatun yana koyon hadisan ana abi horera kanka ɗauka shi ma abu horera a bulistici ba bulistici ba ina ba ta fahimta tare da haɗa addu'ar masu Allah sai da ya dage haka abu ɗan abbas wanda katin zai da sha wahala ya ringa bin malamai iska na bugan shi yana wannan abu amma zubuta bulis ke so rahisatar ya rumunar ma'ali rahisatar bulis ake so a cikin shi kenan radari na ɗaya ba haka ka zo Allah ga gaskiyar zuciyarka kaga albarkar da zai maka Allah ga da gaske kake am a zuci a aikace Allah ga da kake ga irin albarkar da zai maka amma dukkan biyu a zuci ba da gaske kake ba a aiki ba da gaske kake ba kuma kana zuwa ka zama malami haka kana so ka zama ibada fatawa ka zo kaza kaza sai ka ji irin sai sun koma gefe an kiyaye mana karatu kaza an kiyaye mana karatu kaza an kiyaye kaza kaza kuma wancan da ake shi bai iya ba wani ya taba samu na na taba samu wannan mai nasiya cewa wanda yi ga na ga ana ka tuba ka shiga ka ringa shiga wance a ai malam wato muna so ne a mana wani shiri wani tsari wanda ka gane malam aka sa ka za aka sa ka ce to na ji duk wannan tsarin naka mu dauka din mai kyau ne haka yanzu ba a yi maka wancan ba shi wancan da ake ka iya bai iya ce to a wanne kake kenan bawon bawon kenan kai ba kai wancan wanda ake baka iya ba kuma ba a zo an maka wanda kai ka tsara ai ba aka ka tashi zuba da sai ka je ka samu wancan da baka iya ba ba a tsara maka ba wanda kake so din ba sai ka kamo sai kuma ka nemi wancan din da kake tsari akai amma aka ce la ta'mal absaru la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu lati fi sudur kuma kashanta irin wanda ga har yanzu ba inda suka je a cikin karatu din abubuwan an kama hanya ne an kama kafan wala ga wasu mai duka na mal lokaci ya kore mana za mu bari sai in karatu a goma mana da karatu ko a to shikenan gobe sai mu zo mu zauna mu karasa karatu insha Allah ta'ala abin da ku faɗa dai Allah ka ba mu lada kurakura Allah ka yafe mana yau sai hakuri da karatun ina fama da zazzabi ne gaskiya Allah sa mu dace abin da ku faɗa dai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da kiyama Allah ka sa mu gama lafiya wannan makaranta ta mai albarka Allah ka tsare ta tsarewarka ka jagoranci shugabannin makaranta zuwa abin da kake so kai da shi ka sa masa ya Allah اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته